الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيومنا رانا الله دي ashirin da ɗaya ga watan rajab jira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi muwafaƙa da sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ci gaba da karatu a cikin littafin lamiyatul af'al wallafar babban malami Muhammad ibn Malik rahimahullahu ta'ala da wannan shi ne darasi na talatin da uku ba za a tashi sabon fasili bala ya ce fasulun fi bina alati fasili da ya zo don ya yi bayani akan yadda ake gina ala to ibn mali yake cewa ka mif'alin wa ka mif'alin wa mif'alatin minas sulasi su gismama bihi umila shazzal muduqqu wa mus'utun wa mukuhulatun wa mudhunun munsulun wal atimin nakhala ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يأب يا قولي ما لم كرت ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يأبأ بمن عزلا وقد وفيت بما قد رمت منتهيا فالحمد لله إذ ما رمته كملا ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسل وآله الجر والصهب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا جزلا لا باسرا وجلا تنسخا مستبشرا آمنا لا باسرا وجلا أكوي جزلا أكوي آمنا فصل ابن مالك رحمه الله تعالى يتي wannan wani fasili ne fi bina il'alati yanda ake gina ala idan an ce ala wato ana nufin kayan aiki abinda za a yi amfani da shi don a samar da aiki to ita wannan ala ɗin akan narko mata suna daga aikin nau'in irin aikin da za a yi da ita saboda haka idan za ka yi bugu to daga daraba za ka narko shi isbul ala ɗin kan gani yawwa hakanan in za ka yi wani abu na kisa to daga fi'ilin kisa ɗin za ka narko wannan sunan wannan shi ake kira da ismul ala duk sanda za ka yi aiki amma za ka yi aikin ne ta hanyar wata wasila ta hanyar wani abu wani kayan aiki to sai ka narko sunansa ga ainihin wannan fi'ilin nasa to shine sai larabawa suka kawo hanya da yadda za ka bi ka narko wannan to akwai auzanu waɗanda suke sama'iya wanda za a zai fara ambata sama'iya ɗin akwai na ƙiyasi akwai da kuma waɗanda suka yi shuruz suka bauɗe maka'ida kenan to ma'auni na farko shine yace kamif alin kamar wazanin mif'alin eh sai dai ta'ala din akan narkota ne hawa yau ga shi fi'ili wanda yake sulasi yusagu min alfi'il sulasi duna ghairihi eh ana maganar alfi'il sulasi to shine ake narko masa ismul ala to ma'auni na farko ko mu ce afuwan na ƙiyasi su waɗannan na ƙiyasi ne sama'iyai za su zo to sai fara da na ƙiyasi waɗanda za a baka su a matsayin formuloli to za ka iya zuwa ka yi amfani da su sai ka narko sai ka narko su shi ne ce kan mif'alin wa kan mif'alin wa mif'alatin min sulasi su gisma ma bihi umila to mif'alu akan yi amfani da shi shi ma a narko ismul ala kami hilabin almihilabu suka ce kwano ne ko ƙwarya da ake tara madara a cikinta to amfani da wannan kwanon don a saka wannan madaran tushiyarsa sai ake kiranta da mihlabu daga daga halaba ne ya tatsa madara ko kuma kame ƙidahin kamar ma makunni kamar ashana ko ƙyastu daga daga ƙadaha ne wanda za a ƙyasta wuta ta kama to kaga mai ƙidahu da mihlabu ala wazani mif'alin eh to akwai wannan wa ka mif'alin akwai kuma na ka mif'alin shine ma'auni na kiyasi na biyu na misali shine ka misbahin itila a gana amfani da ita don a haska haske wa ka miftahin kamar mabuɗi a gani ana amfani da shi don a buɗe ƙofa wa ka miswakin kamar asawaki abinda ake asawaki da shi to ana kiransa da miswaku ala wazni mif'alu ala wazni mif'alu to ma'auni na uku daga cikin kiyasiya kiyasai shine mif wa mif'alatin din da ya ambata wanda shi kaga yana da ta'un ta ta'anisi yana da ta'un ta ta'anisi kaman misjadatin misjadatun abinda ake sujuda da shi sallaya kenan ko misbahatun abinda ake tasbihi da shi kamar carbi carbi ana kiranta da misbaha ala wazni mif'ala Mm. to wannan duka ana narko su mina sulasi daga suna sulasi shi yasa ya ce su gisma ka narko sunan mabihi umela abinda ake aiki da shi shine ismul ala din shine ismul ala din ko dai kai amfani da mif'alu ko mif'alun ko mif'alatun to wannan su ne sama'iyai a ƙiyasiyai waɗanda su za ka yi amfani da su idan ka samu wani fi'ili wanda yake sulasi ne to sai ka yi amfani kuma kana son ka narko sunan ala a cikinsa to sai ka yi amfani da ɗaya daga cikin waɗannan auzanu guda uku da aka ambata sai ka yi amfani da su to amma kuma sai aka ji larabawa sun faɗi wasu sunayen ala kuma da da akasin waɗannan auzaru in gane kamar daƙa daƙa an gane ko ya duƙu to daƙa shine ya niƙe abu ya duƙu yana niƙa sau da haka injimin niƙa kaga ismul ala ne turmi da ake daka da shi ismul ala ne dutsi na na na, na niƙa wanda ake amfani da shi da shi ma ismul ala ne to abinda an ma'auni na ƙiyasi wanda ya gabata aga sai a ce mi ko mai daƙu ko mifdaƙu ko mifdaƙatun mifdaƙatun eh to wannan shine ƙiyasi mai daƙu kaga alawazi ne mif'alu ko mifdaƙun alawazi ne mif'alun mifdaqatun ala wazni mif'alatun to haka banda shi banda shi wannan ma'aunin akwai wani shi ma da aka ji larabawa sun faɗe shi saɓanin ƙiyasi saɓanin ƙiyasi to su ne zai faɗa nan gaba su ne zai faɗa nan gaba sai ce shazzal mudukku almudukku turmin niƙa ko injimin niƙa to ya yi shiruzi saboda haka an kaji laraba sun faɗe shi da yi wa mimin donma da yi wa dalin donma almudukku to wannan shazin la yuqasu alai saboda in ka duba auzanu din da aka ambata na kiyasi a baya kaga ba zai hau kowanne ba to kaga almuduqqu ismul ala ne wa mus'utun haka nan mus'utu shi kuma daga as-sa'utu ne ya an ce as-sa'utu shine maganin da ake sakawa ga hanci kamar shaƙe ko duk wani magani dai da za a ɗura wa mutum a hanci shi ake gyara da as-sa'ud as-sa'ud an gane to abinda ake sa maganin ciki shi laraba ke kira mus'utun mus'utun wannan kwalbata da ake sa shaƙe to ana kiranta da mus'utu kaga shi ma mus'utu yayi mi ya yi shuruzi ko? wa muku hulatun akwai muku hulatun shi kuma shi ne tandu na kwalli daga kahala to shi ma kaga ya, ya bauɗe shi kuma akan sa alkuhulu cikin shi alkuhulu kaga abinda ake yasi a ce mis'atun da ce mi? Hmm? Ko a ce mis'atun, ko a ce mi? Mis'atatun. Eh, mis'atatun ala wazni mif'alatun. To kaga wannan shine kiyasi. Haka shi ma muku hulatu. Shi ma me kiyasi? eh? Mikhalun. mikihalun mikihalatun to duk ba a ji wannan ba sai aka ji mus'utun mukuhulatun haka an gaji laraba ko sun faɗe su wa muduhunun haka nan wurin saka mai kamar kwalban mai ana kiranta da muduhunun daga adduhunun eh wurin da ake saka mai a ciki na shafi eh to kaga shi ma kiyasi a ce midihanun ko midihanun ko midihanatun ko hakanan munsulun to munsulun wani zubin akan kira takobi da munsulu wani zubin kuma tsinin mashi shi ma ana kiransa da munsulu ana kiransa da almunsulu eh amma ana kiran takobi da almunsulu to ya an ce munsulu sai zamo takobin an gane inda ana amfani da shi wajen sare wani abu to kaga ya zamo ala kenan ya zamo ala eh abinda a kiyasi a ce min salun min salun min salatun to duk ba a ji wannan ba sai an ka ji maf'ulatun dukkan su haka aka ji ma'aunin maf'ulatun daga gare su ko maf'ulun da wasu yana kawo su da ta'un wasu ba ta'un ko maf'ulun ko maf'ulatun to wal'ati adafi ne adafi ne akan shazzal mudukku eh to asalinsa akwai ya'un wal'ati to amma sai ya shafe ya'un din saboda wazani da in ya kawo ta baitin zai kare to wal'ati ai wa shazzal ati wanda ke zuwa shi ma ya bauɗe min nakhala daga tankaɗewa in an ka ce nakhala kaza ya tankaɗe kaza kamar ya tankaɗe gari ko ya reraye gari to shi ma sai aka ji larabawa da suka zo sai suka ce munhulu munhulu matankaɗi ko rariya hmm? eh ma'ana wanda ya zo daga shi fi'ilin nakhala ba wai yana nufin karan kan shi nakhala ɗin ba a wanda ya zo aka narko shi daga ainihin fi'ilin nakhala sai su ce munhulun matankaɗi ko abin rairaya wanda za a rairaye gari da shi to wannan su ne guda shida da aka ji sun sun bauɗe to akwai wani da shi ibnu malik ya ambata a littafin sa at-tashilu wanda shine na bakwai shine al-muhuru batu al-muhuru batu ita kuma ƙwariya ce da akan sa alhurudu a ciki alhurudu shine wani ganye da ake wanke hannu da shi a wancan zamanin an gane kamar sabulu yake to sai suka nemi ƙwariya sai su saka wannan ganyen to in suna son su wanke hannunsu sai su yi amfani da shi sai su wanke hannunsu da shi to wannan ƙwariyar sai aka je sun kira ta da almuhurudatu to amma dai nan bai kawo shi ba amma kuma a littafin za a tasilu kuma ya ambace shi to wannan su ne guda bakwai da suka yi shuruzi akan wancan na kiyasi na farko mif'alun mif'alun mif'alatun mala ce wa mannawa amalan bihin na jaza lahu fihin na kasurun walam ya ba bi man azala wa man duk wanda nawa ya yi niyyar amalan aiki bihinna da su wato kana son ka ambace su amma kuma kana son ka nuna kaya aiki da su wancan bayani da ya gabata ana bayani ne in kawai so kake ka ambace sunansu ba tare da ambatan me ake yi da su ba to sai zannan kuma kana son ka ambace alar da kuma ka ce an yi kaza da ita ka faɗi abin da ake yi da ita an gane? eh to ya halatta ka ka yi amfani da wancan auzanu din na kiyasi da suka gabata eh an gane? yauwa kamar shi a musuɗin da ya ambata to za ka iya cewa mis'aɓin mis'aɓin eh amma galibi sai ka ambaci fi'ilin tunda ba shi kaɗai kake son ka ambata ba ai hadda aikin eh sai ka ce mi sa'atuhu bil mis'ati na yi masa ɗuren magani a hanci sai ka ce bil mis'ati kaga alawa zane mif'ali yau to wannan kaga in kana nufin ka ambaci alan kuma tare da aikin da ake yi da ita ka ka ambaci alan kuma ka faɗi mi mi kai na yi masa ɗure bil mis aɓi da abin ɗure ko? to wannan ya halatta ko na khaltuhu na tankaɗe gari sai ka ce bil min khali alawa zane mai fa'ali bil min khali ko? to haka su ma sauran to jazalahu wanda ke da niyyar haka ya halatta gare shi sai ka ambaci fi'ilin sannan sai ka ambaci ismul ala din sai ka kawo shi da waɗancan auzanu da aka ambata a baya to shine yace jaza lahu fihin na kasuran a wannan lokaci ya halatta ya kasara ga ita mimin din eh tun daga waɗancan da ya kawo guda shida kaga dhamma aka yi mata yau to nan da aka ambace su saboda an ambace su ne mujarradin suna kawai ba tare da karkata zuwa ga mi ake yi da su ba sai ibn malik nan kuma kaga ka ambace su kuma tare da nuna ga aikin da ake yi da su to na ya halatta ka kawo su da wancan din eh amma akwai sabani wannan ra'ayin wasu malamai ne shi ibn malik ya karkata akwai malaman da ke ganin a'a ko da ka ambace su tare da aikin to a faɗe su dai ala shuruz sai ka ce sa'atuhu bil mus eh bil mus'uti mm an gane abinda zaka faɗa kenan nakhaltuhu bil mun khuli ka gani haka zaka faɗe su eh to shi yasa yace me wannan ra'ayin kai da na kawo maka wannan magana walam ya aba ba zai kula biman a ga wanda ya zarge shi ba in ma ya ji wani ya ce ba a yi ya hita batunsa ya kyale shi kawai ana yi eh ana yi eh to walam ya ba ba zai kula biman a zala ga wanda ya zarge shi cewa ba a yi ba sai mi sai ya hita batun shi ko? sai ya kyale shi sai ya kyale shi tumala ya ce wa ƙadwa faitu haƙiƙa na cika na cika bai ma ƙadirumtu da abin da na nufa abin nan da na nufa to na cika shi shine wa haka nazman muhitan bil muhimmi wa qad yahawi tafasil man yastahdiru al jumala to wannan shine abin da yake nufi ya faɗa a farko to wannan niyyatawa ya ce wa qad wafaitu na cika saboda lokacin da ya ce wa haka nazman babu waƙen a ƙwaƙwalwa yake amma a rubuce babu shi amma sai ce maka ga waƙe wanda ya kewaye abin da yake da mahimmanci a ilimin tasirifi to lokacin da ya baitin babu an gane bayan ya yana ya gama mukaddima ya shiga kawo babi kaza fasulu kaza kaza kaza har zuwa ƙarshe an gane to bayan fusulu din sun kare shi ne ce maka to abin nan da na yi niyya fa na cika shi mun tahiyan kuma na kawo ƙarshe duk abin da na nufi in faɗa maka na gaya maka saboda haka babu abin da ya dace da ni illa in gode ma Allah falhamdulillahi cikan jinsin godiya ya tabbata ga Allah is domin marumtuhu abinda na nufi in kawo a wannan littafi kamula ya kammala kamala ya kammala kamila ya kammala duk ya halatta to ya riga ya kammala kaga ya kamata in gode ma Allah don ba iyawa ta bace to bayan godiya ga Allah sun masa'an nan as-salatu salati wa taslimun da taslimi aminci tsira da aminci yuqarinu ha taslim wanda yake haɗe da salati mana ba wai salatin kaɗai nake yi ba banda taslimi ba taslimi kaɗai nake yi ba banda salati a'a da salati wanda taslimi yake haɗe da shi alan alan rasuli su tabbata bisa ga manzan nan alkarimi wanda yake mafi daraja yana nufin al'akaram mafi girma alkhatimi alkhatami shi ma don ana faɗa alkhatami alkhatimi wanda yake cikamakon arrusula manzanni cikamakon manzanni sallallahu alaihi wasallam wa alihi da iyalansa algurri waɗanda suke masu shugabanni to ka neme shi eh taka nusa ba ta da kyau algurru shi kuma jam'ul agarri yan ce al'agarru shi ne a sayyidu shugaba jagora to wa alihi haka nan wannan salati da taslimi ya tabbata ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adafi ne akan summa salatu algurru waɗanda suke shugabanni jagorori wasahabi da kuma sahabbansa alkirami jam'u karimi alkirami manya masu girma masu daraja masu karamci waman da duk wanda tala ba sala ba ta unci waman tala da duk wanda ya bi iyahumu waɗancan sahabban kenan da aludinsa fi sabilil makarumati game da hanyar ayyuka na alkhairi almakarumat ana nufin abuwabul khairi an gane ayyuka na alkhairi to da duk wanda ya bi su ce wadda dai ake wa man tabi'ahum bi ihsani to shine ma'ana shi ma ya shiga cikin wannan salati shi ma ya shiga cikin wannan salati wa as'alullaha ƙarshe ina roƙon Allah min aswabi rahmatihi ya lullube ni da tufafin rahamarsa aswabu jam'u saubin ya lullube ni da sutura ko tufafin rahamarsa sitiran sitircewa jamilan mai kyau an gani? alar zallati a kan kurakurai na wato a kan kurakurai da na yi ko kuma zamiya ko abin da ba daidai ba wannan suturan kuma ya zama mushtamilan yana mai kewaye yana mai kewaye ni gaba daya saboda in ya zan suturan ya kewaye ni to shikenan kuma ba ni da wani khaufi ba ni da wani khaufi eh to mushtamilan yana koma ga suturan ai suturan jamilan mushtamilan wato ya zamo sitira gare ni kyakkyawa mai kewayewa gare ni gaba ɗaya sai ce alar zallati a kan tuɓa-tuɓai na kurakurai na wa an yi ya sirali sa'ayan kuma ina roƙon Allah ya sauwaƙe min wani aiki shine sa'ayan al'amalu salih akunu wanda zan kasance bihi da wannan aikin mustabshiran mai farin ciki da bushara mai farin ciki da bushara wanda ranar gobe kiyama in samu kaina cikin wujuhun yau mai izin musfira bahikatun mustabshira to in zamo cikinsu yana ishara zuwa ga wannan rahimahullah eh ma'ana ya zo ya ga kyakkyawan sakamakonsa da ya cancantar da shi ya shigar da shi aljanna to shi yake addu'a jazilan kuma ina mai tsananin farin ciki alawazu ne fa'ilin ko aminan ina mai samun aminci daga duk wani tsoro to duk yana shiga ko mai yawan farin ciki ko mai yawan aminci daga duk wani tsoro labasiran ba ina wanda ya gintse fuskarsa ba albasiru shine wanda ya gintse fuskarsa saboda damuwa da tashin hankali ta ce ba ina mai wannan sifa ba wajela wanda yake cikin tsoro ina roƙo kada Allah ya sa ni in zamo cikinsu waɗanda za su tashi da fuska a giggintse a tsorace wannan shine karshen wannan manzuma wannan shine baiti na 114 kenan shine adadin manzumat ta ai dama baitukan ta ba sabani 114 ne eh to Allah ya amfanar da mu da abin da muka yi abin da muka yi na kurakurai Allah shi yafe mana shi kuma almu'allifu Allah ya saka masa da alkhairi ya sa a mizaninsa yadda ya fa'idantar da mu to Allah ya ba shi kyakkyawan sakamako kuma za mu ci gaba da amfana da littafi ne shi yasa za ka ga can a baya a makarantu na zaure ana yawan karantar da yake lokacin ba ɗauka ake ba ba kamar yanzu ba ne to za ka ga an sauke littafin kuma an maimaita an sauke an maimaita an sauke an maimaita eh saboda bayyuwa a ce ka fahimci larabci kuma a ce baka san wannan littafi baka haddace shi ba ba zai yi ba to shi yasa suna ba shi ina ya gaya eh kamin a cimma manya-manya eh da akwai manya fa eh waɗanda ya an fara su sai kaga cewa to mai lamiya ma tausayin ka yake wallahi eh ba za ka fahimci wannan ba sai an shiga manyan littattafai da tasirifi sai ya gashe mai lamiya ma Allah ya saka mai ma da alheri yadda ya sauwaka abubuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله